بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم من السابعة ومن السافية تلهدي yau muna tafiya ce ta ashirin da shida ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina a dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin ga watan yuli shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun sami ne a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen goda saminaka domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wani littafi namu mai albarka kitabu ishratin nisa wallafar abu abdurrahman al-imam al-hafiz ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i rahimahullah ta'ala wanda ya fi jira shekara dari uku da uku bayan hijira Allah madaukakin sarki ya gabata mishi darasin da ya gabata mun karkare batu gane da abin da ya shafi miji zai iya yin bayanin abin da ya kasance tsakanin shi da matarsa a bangaren abin da ya shafi da ya shafi abin da ya shafi ainihin wato mu'amala da al'aura sannan na biyu kuma ita ma mace za ta iya ba da labari game da abin da ya faru tsakanin da mijinta cikin abin da yake bai wuce iyaka a shari'a ba domin mun sani cewa akwai hadisi ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bari wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisi haka nan imam baihaqi a hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna min ashabi nasi 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah yana daga cikin mutumin da ya fi kowane mutum sharrin matsayi a wurin Allah a ranar alkiyama الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه mutumin da zai zake wa matarsa ita ma ta zake mata kuma yanshuru sirraha sannan wannan mijin ya je yana yada sirrin matarsa an gane lallai wannan yana da mummunan matsayi a wurin Allah a ranar alkiyama Allah ya tsare a wata riwaya ta daban riwayar muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna min a'zami amanati 'inda Allah yawm al-qiyamah yana daga cikin mafi girman amana a wurin Allah a ranar alkiyama الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشو سرها mutumin da zai zake wa matarsa ita ma ta zake masa wajen biyan bukata ta sha'awa sannan ya koma yana yaɗa sirrinta mun gane wannan wannan yana da ainihin wasu haɗari kwarai da gaske ga mutane to a nan kaga ba ambaci ta matan ba ita ma to sai ka fahimci mafhumul muwafaqa shine ita ma tana daga cikin mafi sharrin matsayi a wurin Allah idan aka wayi gari tana yaɗa sirrin mijinta an gane wannan musamman game da abin da ya shafi ainihin wato mu'amala irin ta kwanciyar aure Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani don haka irin waɗannan abubuwa mun yi bayani dangane da abin shari'a musulunci ta yi rangwame a kai shari'a musulunci ta yi rangwame a kai wanda da yawa daga cikin malamai sun yi waɗannan bayanai ko ba laifi ba ne ba laifi ba ne dan kada wani ya ji wannan ya ce to ai gashi nan ma ana karanta wasu hadisai suna taɓa darajar manzon Allah kafin zamani Allah ya kawo wasu irin malamai makiya Allah mutum sai ya kalli wani nafsi na shari'a ko alqur'ani ko wani abu sai ya ce wai wannan abin yana cin mutuncin manzon Allah ko yana tauye darajarsa babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wanda zai tauye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan babu wani abu da ya tabbata a sunnar manzon Allah in dai ya tabbata ya zama ana fahimta daga wannan abin cewa tauye darajar annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a mun gane wannan Allah ka shirye da mu to wannan kenan to a wannan babin da zamu shiga yanzu shine kusan babi na uku faifayin karshe na wannan littafi da kitabu ashirin nisa an gane wannan wanda babi ne wanda zai mana bayani dangane da rayuwar gama garin mutane wanda ake yi a cikin al'umma baki daya dangane da abin da ya shafi zamantakewa da iyali an gane wannan idan muka lura da cewa za mu ga wannan fasalin zai ambata mana abubuwa kamar haka abu na farko wannan kamar shimfiɗa ce abu na farko shine wasiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi nuni dangane da wasiya tsakanin mata tsakanin ma'aurata guda biyu da bayanin haƙƙoƙin kowa haƙƙin mace akan miji da haƙƙin miji akan wa akan matarsa da kuma yadda ya kamata miji ya dinga tausasa wa matarsa wajen mu'amala kada ya zanto miji ya zan mai tsanani mai yawan takura mai yawan matsi ga ainihin wato mace yana da kyau ka gane kamar birtinin yakin ce wacce aka kama ta baiwa ce aka kawo maka amana ce a wurinka don haka dole ne ka kula da ita yadda ya dace an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sannan fasali na biyu kuma zai mana bayani dangane da menene hukuncin mace ta fi sa mijinta ana yi ko ba yi ana yi ko mace ta sa mijinta ya fushi da ita ta sa mijinta fushi na gangar ko kuma abin da za ta yi bisa kuskure ko kuma abin da ta san in dai har ta yi zai yi fushi kuma ta aikata wannan abin da gangar mun gane wannan sannan da irin ladabtar wanda ya kamata miji shi kuma ya mata shi ma in ya tashi kada ya wuce iyaka ya ladabtar da ita da gwargwadon abin da shari'a musulunci ta ainihin wato hukunta bayan wannan mace dole ne ta yi haƙuri da irin hidimar da za ta nuna wa mijinta na wannan wajibi ne wanda kamar da ne bayani a baya dole za mu zo mu wannan bayanan jama'a dan musamman matan zamani matan tiktok ko matan social media ka ji wata almara ta fito tana wasu maganganu malam kamar ta faɗo a gado dangane da abin da ya shafi hidima ga miji ko wani abu makamancin wannan ai shari'a mata ce ai miji ne kamata dinga yawa mata kaza da kaza duk za ku zo ku ji wanne ne haƙƙin matan wanne ne ko ba haƙƙinsu ba menene abin da ya zama wajibi dole tilas a gidan miji mace sai ta yi shi Allah maka gudun zaki ya rabar da mu fasali na uku kuma zai mana bayani dangane da matsalan mutum da matarsa da kuma ƴaƴansa a gida wajen mu'amala da wajen zamantakewa da dukkanin abin da ya shafi waɗannan an gane wannan sannan fasali na hudu zai mana bayani dangane da lada da Allah madaukakin sarki ya aje ga wanda yake ciyar da matarsa da kuma hukuncin ciyar da ita an gane wannan ko da kuma hana mace ta nemi a saki kishiyarta haramun ne a musulunci mace ta dinga zuga mijinta ko ne kai tsaye ta ce ita wallahi ba za ta zauna da wance ba in dai ba ta ji wance ba ita ba za ta dawo gidan ta zauna ba haramun ne wannan jama'a musulunci ehe kuma ta ku ji da babban baki ko kuma ki dinga yin wasu abubuwa na hikima ki sa ta tana miji wani abin da zaki dora ta kake kin bera ke ki koma ki lade kina sa ta tana maka wasu abubuwan ke kuma kina yin wannan ne saboda ya zanto gaba ɗaya soyayyar matar ya zama ya fita daga zuciyar mijinta har a wayi gari ma ya fita ta rabu da ita jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu ya shi don haka wannan jama'a suna da haɗari kwarai da gaske kuma za ku zo ku ji menene hukuncin shi ma namiji ya ziga mace ta fita daga gidan mijinta ai shi ma ana yi ko mutum ne ya auri mata sun rabu bayan rabuwar mai maida ta ba haka yake wani auren ƙila an wayi gari tana so ta koma gidan tsohon mijinta sai ta neme shi musamman a wannan zamanin na waya ba magana sai ta je aiko ana waya kaza ai ki dinga mishi kaza ne ai kace yadda da kaza ki dinga ziga ta har sai ta bijire wannan mijin ya sake ta a'a in a karan kanta ne ta dauki wannan matsayin cewa saboda miji na biyu ba kaza ba kaza ba kaza a gidan shi tana ganin za ta bi hanyar da ta bi dan a sake ta ko wani abu wannan wani abu ne daban a shari'a musulunci sai dai a ce bata kyauta ba abin da ta yi amma dai a haɗa baki ko mutum ya ziga ta tafiyo daga gidan aurenta wannan haramun ne a musulunci wannan ne za mu zo mu ji ainihin wato bayani dangane da shi Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan a fasali na biyar kuma zai mana bayani dangane da abin da ya shafi shiga gidan mata shiga gidan matan da ba naka ba ko kai kanin miji ne ko kai yayan miji ne ko kai mahaifin miji ne ko kai mai matsayin kamalai za ka zo ka ji menene kuke shiga gidan mata gidan da akwai matan aure ko kai aboki ne amini ko ma ne menene wannan fasalin zai mana bayani game da wannan insha Allah fasalin na shida kuma zai bayani dangane da abin da ya shafi al'aura me yake cewa al'aura menene idan an gani a jikin namiji yake matsayin al'aura menene idan an gani a jikin mace yake matsayin al'aura tsakanin mace da mace tsakanin mace da wanda yake muharraminta da wanda ba muharraminta ba duk za mu zo mu wannan insha Allah ta'ala dan mu kiyaye fasali na bakwai zai mana ko bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin mata maza wani hukunci ake bashi sannan menene hukuncin a kyale shi dinga shiga wajen mata a musulunci shi ma za mu zo mu insha Allah fasali na takwas kuma zai bayani dangane da yawaitar mata ɗan wuta eh yawaitar mata mafi yawan mata za ka tada ɗan wuta ne saboda wasu dalilai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata an gane wannan da kuma irin bayani dangane da irin albarkar da mata suke da shi wajen zamantakewa da kuma irin shu'umci na mata iyakaku iri-iri na mata malam duk za ka zo ka ji kaga imamun da sa'i ba karamin aiki yayi ba Allah madaukakin sarki ne kai shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma ya ba mu ikon amfana da abin da muke sauraro daga waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shakka jama'a mun sani alaka da mu'amala ta auratayya tana da tasiri wajen samun kyakkyawan zamantakewa a gida sannan wannan ne ya sa a samu cikakken nutsuwa cikakken tarbiyya gidan da zai zanto an gina shi bisa ga tsari kuma irin na adalci an gane wannan Allah madaukakin sake tsari mana imanin to da wannan ne sai imamun da za'i ya bude mana sabon babi dan yayi mana ainihin wato bayani dangane da abin da ya shafi kulawar da mace ya kamata ta yi da wane da mijinta an gani za mu fara da babin farko ke fasalin farko kenan wasiya ga mataye da mazaje da kuma bayani game da haƙoƙinsu da kuma tausasawa da ya kamata abin da zamu wajen abin da ya shafi zamantakewa imamu nisa'i ya ce ri'ayatul mar'ati li zawjiha kulawar da mata ya kamata ta dinga bai wa mijinta قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إمام النسائي يشي ما لم كثير بن عبيد يشي يا كرم تدس حديثي شكما لك ما لم محمد ابن حرب شيني محمد ابن حرب شيني الأبرش shi kuma ani zubaidi shi kuma daga malamin sa zubaidi shine muhammad ibn al-walid ibn amir daga cikin manya-manyan ɗaliban imam muhammad ibn shihab az-zuhri ani zuhri shi kuma daga malamin sa shine muhammad ibn shihab az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib shi kuma daga malamin sa malam sa'id dan musayyib babban tabi'i babban malami shafin jumu'a Allah ta'ala ya kansu baki daya an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda shine Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شناج النبي صلى الله ناجم من الله صلى الله عليه وسلم إلى شيوا نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل matan ƙwarishawa su ne mafi alherin mata waɗanda suka taɓa hawa raƙuma su ne mafi alherin mata waɗanda suka hau raƙuma ahnahu ala tiflin suna da tausayi da jin kai da kulawa game da yara ƙanana wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi sannan suna da tsananin kulawa da mazaje wajen abin da ya shafi abin da ke hannunsu. Ƙwada Abu Huraira, Abu Huraira ya ce, Walam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qattu. Maryam ɗan Imran, mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam, ita ko bata taɓa hawa ainihin wato raƙumi ba. An gani? wannan bayani dangane da abin da ya kasance da mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam kuma wannan ba aibi ba ne a gare ta sai dai yana ba da labari ne an gane wannan ko walam tarkab maryamu binti imrana ba'iran qabl tunda maryamu kar imrana take ba taba hawa rakumi ba an gane wannan Allah madaukakin sarki ya da mu a wannan hadisi da imam nasa'i ya koro mana a wannan wuri ya mana bayani ne yana hikaito mana bayani dangane da irin alheri da matan ƙwarai shawa suke da shi kalman ahnahu ai ashfaqahu su ne suka fi tausayi da jin kai da kulawa game da jarirai da kuma ƙananan yara matan larabawa jama'a akwai kokarin kulawa da ƙananan yara matan hausawa kuma allah ya musu albarka eh amma akwai sakaci wajen kulawa da ƙananan yara yaro sai cuta ta kama shi ke ta damu shi malam ba ta ma san me ke damun ɗan nada ba sai wannan cuta ta yi raga-raga da garkuwar jikinsa sannan a gane wai ba shi da lafiya ana samu ko ba a samu bata san yaro ba lafiya ba bata san yana cikin koshin lafiya ba rashin kulawa irin wannan ana samu da yawa hatta wajen abinci malam sai ka tadda wai tuwon da wai tuwon da babba zai ci za a ba yaro ya kake sa ran yaro kwakwalwar shi ta ginu ya kake sa ran yaro ya samu koshin lafiya a jikinsa ai ba zai yi malam ba zai yi ba abincin yaro daban abincin babba daban yasa ko madara kaji zaka siya a a a abin nan a shagon da ake sai da provisions zaka tadda akwai madara ta kananan yara saboda akwai sinadaran da ake sawa wanda jiki suke bukata a wannan matakin da suke na rayuwa akwai kuma madara ta manya saboda su ma akwai abin da jikin su yana da bukata a matsayin su na manya an gane wannan sai kaga mace ta bar 'ya'yanta sun fita yawo ba ma san ina suke ba ya je ya hau titi keke ya buge shi mashin ya buge shi sai an buge dan ne fa za ta san tana san shi sai da ruwa a guje wayo Allah dana ai an buge min yaro ai wallahi ba zan yadda ba kai canki ya haɗu shi ka shi ya fita yawo ba sani ba ko ko saboda ayan sun mana yawa ko ka san su ba sun daraja aya ba gani ce aya masu musu yawa to dan ma an kashe daya sai ɗabi'unsu da halayensu yana nuna haka da irin rashin komin kula da suke nuna wa jama'a wannan maganar gaskiya ce jama'a in ba haka ba babu yadda za a yi mu watsar da yara kawai suna yawa fararo da titi wata ba ta tashi neman ɗanta sai magari ba ta yi duhu ya fara shiga ina yaran nan yake wanzu Allah ina ya shiga ta shiga makota ta shiga cikin wannan a kira waya wannan gidan ya yaro da Allah yaran nan ya zo gidan nan a kina menene tun lokacin da yake da sauran haske biki neme shi ba jama'a mun gane wannan kun ji yadda matan Qurayshawa suke ahnamu ala tiflin suna da tausayawa da tausasawa da kulawa na musamman ga ainihin wato ƙananan yara daga cikin haƙƙin da yara suke da shi akan iyayensu jama'a akwai wa haƙƙin wasa dole ka dinga zama kana wasa da ɗanka dole ki dinga wasa da ɗanki in ba ki da shi ba to zai je nema a waje ba lalai kuma wasan da za a yi da shi a waje ya miki daɗi ba don zai iya canza ɗabi'unsa da mai da kuma halayensa kai ma uba haka yi jama'a mun gane wannan ko wannan kenan don haka malami suke cewa wannan ya nuna cewa matan shawa suna da kulawa akan yawo suna da kulawa da ƙananan yara sannan kuma sai abu na gaba yake cewa wa ar'ahu ala zawji fi dhati yadihi matan ƙwarishawa suna da kulawa da mazajensu a bisa gwargwadon abin da mazanin suke shi a hannayensu matan ƙwarishi ba ta yadda wai taɓa dukiyar mijinta a banza a wuce tana kula masa da wannan dukiyar kulawa ta musamman idan dabbobi yake da shi ita za ta fita ta je ta yi ciyawa ta zo ta bai waɗannan dabbobin nan ciyawa a gidansu in babu abinci ta nemo musu dusa ta nemo musu abin da za su ci ta share makwancin waɗannan dabbobin ta musu hidima yadda ya kamata za mu zo mu ji yadda yar na na Aisha Allah ya ƙara mata da Asma binta Abi Bakr take wa wane Sa'ad ibn Abi Waqqas za ku zo ku ji hatta na na Fatima yar manzon Allah tana girki a gidanta har hannunta yana yin kanta yar manzon Allah to ke yar gidan waye ke yar gidan waye na ce ke yar gidan waye an ce yar manzon Allah ta ne wa mijinta hidima ta wanke kayan yara ta yi niƙa da irin dutsen da suke yin niƙa har sai da hannunta ya kanta ta je wajen babanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa da Allah a bani wata baiwa da za ta ringa bin hidima a gida manzo Allah ya ce bana baki abin da ya fi miki alheri fiye da wannan wannan wannan wannan bai wanda zan baki ba tace kullun idan kin je kwanciya bacci ki dinga cewa subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 yin wannan ya fi miki alheri fiye da a baki wata kuyanga ta ne miki hidima na girke-girke da kuma aikace-aikace a gidanki in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har karkashin wannan hadisin malamai sai istinbati cewa daga cikin abin da ke sa idan ka kwanta bacci ka tashi da karkashi a jikinka ka tashi ba gajiya to shine ka karanta wannan ka kwanta bacci kuma wallahi jama'a gaske ne in dai kana yin wannan ba za ka dinga tashi da nauyin jiki da yawan makara a bacci da sauransu ba in ka je bacci ka ce subhanallah talatin da uku والحمد لله 33 والله اكبر 34 ka gani ka sha mamaki amma ga kullum sai ka sai ka magana sallan asuba ko la sam ya shi bila ka jama'a kun matan larabawa matan quraishawa suna da kulawa da ainihin wato mazajensu wajen abin da ya shafi abin da suka mallaka فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ماشي دول اللي تكون كلها ولا دوكي مجنتا كما يدعو حديث البخاري ومسلم وندا زامزو مجيش انا جب ان شاء الله تعالى an gane wannan don haka matan ƙwarisha suna kulawa da mazaje su kulawa ta musamman don haka kuma matan hausawa ku dinga kulawa da mazajen ku yana da matuƙar muhimmanci ita mace ba ta taɓa samun kwanciyar hankali a gidan miji har sai an waye gari ta bai wa mijinta irin kulawan da ya kamata ta bashi a lokacin ne za ki ga soyayya a lokacin ne za ki ga kulawa a lokacin ne in kin nemi wani abu a wurin za ki samu amma kullum yace miki wance yi kaza ki kama kunkuni ni wallahi tallahi ni kaza kaza ni an cika min kaza sannu wannan yana daga cikin miyagun ɗabi'u waɗanda ya kamata mata su gyara su ainihin wato canza a kansu Allah ta'ala ya samu dace daga jama'a kun ji wannan hadisi wannan kenan a bayan wannan yana da muhimmanci jama'a mu sani cewa shi miji mu'amalar da ake tsakanin shi da matar shi ya kamata ta zunto akan amana akan mene amana kada ki dubi dukiyar mijinki kina sayarwa kawai saboda ya kawo buhun masara ya aje a gida ya kawo shinkafa wadacciya ya aje a gida ki dinga ɗiba kina sayarwa kina sa kuɗin a aljihunki ko ba a yi ana yi amma saboda wai baka gani ko ba za ka tambaya ba tana ganin kamar ta ci bulus wallahi kin ci amanar da ki ranar alkiyama ba ki ba shiga aljanna karin bayi wannan yana daga cikin abin da ke jawo mata ya fushi a wurin Allah a'a in kyauta kike nema mijin ki miki ki ce ba ki kyauta babu wance da yana bukatan kaza da kaza don Allah ka bani shikenan idan miji yana koro ne ya zama tsoro ne baya iya ciyar da gidansa bai iya badawa abin da ya dace alhali yana da hali to shine aka ce za ki iya ɗiba misali ya baki shinkafa mudu ɗaya amma ba kuɗin ce bane misali kya iya ɗiban wake gwangwani uku misali ki sayar sai ki sayo manja ki siyo magi ki siyo ɗan alayyahu da ɗan abin da jikin zai yi zai yi daɗi kake rage komai ki ce bari sa aljihuna ko bari zuba a dashi yawwa babu wannan kofar musulunci jama'a babu wannan kofar ka kin ga kin debo sai ne kin mai da shi ina kin mai da shi wani wurin na girki da kuma hidimar gidan ko kuma kila uniform yara ya lalace ba ka ba ba ka da shi kuma ya ki ba da kuɗi a siya musu ko littafin makaranta a nan misali za ki iya sai da masara mudu ɗaya kuɗin ki saya ma yaran ki littafi da fensir na yin rubutu a makaranta kin gani haƙi da yau ba haƙin shi kika yi ba ko kin ɗebi gwadar abin da ake buƙata da kin sayi abin da ya zama dole don kulawa tarbiyyar ƴaƴan ku misali amma ki saya ki wadata ki sai ki sa aljihu ki sai ki aika ko ki aika shi gidanku ko ki dinga kyauta da kayan mijinki ba tare da izininsa ba wanda haramun ne jama'a musulunci mata ku kiyaye wannan amana ce duk abin da mijin ke bari a gida wallahi amana ce in kika ci ko kika yi tasarrufi a cikin abin da bai miki izini ba kin ci amanar ta kuma kun san me hukunci mai cin amana ko akan sirati akwai wasu ainihin wato kogiyoyi waɗanda duk wanda ya ci amana a duniya za su kama shi hujja ta jahannama na rufe inda ma za a yi hisabi ba za ka je na mulkuna sai ka ɗanɗana bala'in wuta kafin a shiro ka ce a zo a kai hisabi balbuna ka sani wutar za ka kuma ko aljanna kuma manzo Allah ya ce amanan nan haka za a dunkula ta ta zanto kamar wani kwallo sai a wurga ta can ƙasar wutar jahannama wanda tafiyan shekaru ne masu yawa sai a ce ya je ya ɗauko ta sai ya ji ya ɗauko ta ya hauro sama yana gab da fitowa bakin gabar wuta kawai sai amana ta tabbaci ta ƙara koma haka zai ƙara yin ninƙaya a cikin wutar jahannaman nan jikin shi na ƙonewa wuta tana fatattaka namansa zai je ƙara kinkimowa ya zo zai fito ta ƙara tabbacewa haka za a dinga yi masa wannan azaban har zuwa lokacin da Allah ya so Allah ka tsare mana imani don haka jama'a dole ne mata ku dinga kulawa da abin da ya shafi farin cikin mazajen ku da kuma abin da ya shafi kyakkyawan zamantakewa tsakanin Allah madaukakin sarki ba mai kiyayewa to anan wannan hadisin ya nuna mana fifita matan shawa akan sauran matan larabawa a larabawan ma akwai ƙwarishawa ai ko to matan ƙwarishawa sun fi sauran matan larabawa kulawa da mazaje da abin da ya shafi wannan an gane wannan to ita ko maryam yar imrana ai ba ƙwarishiya bace ko ba ƙwarishiya bace eh don haka kun ga shi yasa abin warai yake cewa ba ta taɓa hawa ainihin wato rakumi ba amma tana daga cikin matan da Allah ya fifita su ko إذ قالت مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين Allah da kansa ne ya faɗa shi ka tana lokacin da mala'iku su gaya wa na Maryamu cewa lallai Allah ya zabe ki ya tsarkake ki kuma ya ɗaukake ki ya zaɓe ki a cikin matan duk duniya baki ɗaya ya maryam kunti ya rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in dan haka tana da falalanta tana da nata daraja amma a nan wajen ana magana akan mata ne na shawa. Allah ta'ala ya samu dashi daga jama'a kun ji wannan kenan malam yace شكر المرأة لزوجها شكر المرأة لزوجها godiyar da mata za ta dinga yi wa mijinta ƙwarai yana da kyau ƙwarai da gaske ki ware lokaci na musamman kawai na yin godiya ga mijinki na irin gwagwarmaya da kulawa da yake yi da ke da miki hidima iri iri ake son kuma komai baiwan Allah ya nema miki gidan da zaki zauna ya kawo abin da zaki ci ki sha ya kawo tufafin da zaki sanya a jikinki ya kula da abin da ya shafi lafiyarki sannan ya kula da ɗan uwanki da iyalan gidanki yana musu kyauta yana kulawa da su yana girmama su ai wannan kadai ya isa a ce kin yi me kin yi masa godiya an gane wannan rashin godiyan nan kuma zai ja miki fushin Allah ne a ranar alkiyama Allah ya samu gano nan jama'a zan maimaita rashin yi wa miji godiya yana sa Allah ya fushi da wani mata wannan la shakka fi za ku zo ku ga wannan hadisin za mu karanta domin ka'ida ce duk mutumin da aka ce Allah ba zai kalle shi ba a ranar alkiyama kallo irin na rahama kallo irin na tausayi kallo irin na jin kai kenan Allah yana ne yana fushi da shi yana kuma kinsa kai ku ba sai an gaya maka ba aka ce Allah ya yi fushi da kai ai kana cikin matsala ko har wasu malamai ke cewa ma fushin Allah ya fi azaban Allah bala'i domin idan Allah ya fushi da kai wutan ma da za a yi maka azaba ka daban shi sannan babu ranar da za a waiwaye ka ballantana a ce a tausayawa na fito da shi mun gane wannan Allah ya shirye da mu قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا فرار بن مبشر ابن ابن قبيصة البصري ثقة عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إمام النسائي يرتد أن الحديث أن جمال موسى شين عمر بن منصور شين أبو السعيد النسائي shi kuma daga malaminsa shi ne sarrar ibn bashar dukkan waɗannan malamai imamun nasa'i ne kadai an gane wannan don imamun nasa'i ne kadai ya riwaya daga wani wannan malami mai suna bashar ko haka ne ok na daga malaminsa سرار ابن منشا من الهنشي ابن قبيضة البصري ابن قبيضة البصري shi da kansa imamun da zai ce tiqatu wannan malamin amintacce ne yana so ya nuna maka cewa ne in ma baka san shi ba to malami ne mutumin kirki ne wanda ana karɓar riwayarsa mutumin kasan basara ne kasan iraki an sa'id ibn abi aruba shi kuma daga wani sa'id dan abi aruba sa'id dan abu aruba sa'id ibn abi aruba malamin hadisi ne amma sai dai kashin rayuwarsa ya samu rikicewa ya samu abin da ke sama ikhtilafi baya iya ba da hadisi yadda ya kamata sai dai shekara kusan goma sha biyu da wannan rudu kafin Allah ya ɗauki rayuwarsa to malaman hadisi suna ƙoƙarin tantance waɗanda suka yi riwaya a wurin shi sa'id ibn abi aruba kafin samun wannan rikicewar tashi da kuma waɗanda ko da bayan rikicewar ma in sun karɓi hadisin sa sun san hadisan da suke daidai suna iya tantancewa tsakanin hadisin da ya bada da kuskure da kuma wanda ya bada a bisa daidai ina fata mun gane wannan wannan shine daga cikin alherin malaman hadisi jama'a Allah ya bada sarki ya saka musu da mafificin alheri an qatada shi kuma daga malamin sa shine qatada ibn da'amata as-sadusi Allah ya bada sarki ya gafarta mishi a shi kuma daga malaminsa an sa'id ibn musayyib shi kuma daga malaminsa shi sa'id ibn musayyib babban malami daga cikin tabi'ai an abdullahi bin amr shi kuma daga abdullahi dan amr dan asi Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa abdullahi dan amr ɗaya daga cikin manyan manyan ustazai manya manyan malamai daga cikin ainihin wato malamai na ainihin wato a tabi'ai a tashi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ni shekara arba'in bai taɓa yin da sun farko ba malin sa irin musayyib ke babban malami Allah ta'ala ya daga shi shi kuma yake an abi murai'a an abi an abdullahi ko عن عبد الله بن عمرو شو مالك عبد الله كان عمرو بن عاصي الا يقال من يدشي لما يدرسها قال ايش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل صلى الله عليه واله وسلم ياتي لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها ألا بايا دوبي زوا كما ترد باتا بوليا كمجلتا ألا baya kallon matar da ba ta yin godiya ga mijinta wa hiya la tastaghni anhu alhali ba ta taba wadatuwa ga barin mijin nata ba ku gane ba ba yadda za a yi mace ta ji daɗin rayuwa ba miji shi ne ma'anar wa hiya la tastaghni anhu alhali ba yadda za a yi ta wadatu ga barin mijin nata duk yadda mace za ta kushe mijinta mijina kaza ya jira kaza wallahi zama a ƙarƙashin mijin ya fi mata alkhairi sama da a ce zawara ce tana zama ba miji ko ba ka bane ba saboda miji kari miji kariya ne miji tsaho ne miji ko ba komai alheri ne ga ya mace وهي لا تستغني عنه الهالي تدنن باتا تقوى ذاتها قبل المجد gaban wannan mijin nata na'am eh yawanci ayi dama waɗanda suka taso a hannun waɗanda ya yi su suka yaye su haka suke ko eh akwai wanda iyaye suka yaye shi akwai wanda kuma yi suka yaye shi akwai ma waɗanda titi ne ke yaye su eh akwai su suna nan yan mata amma titi ne iyayensu duk abin da suka gani a cikin shirin hausa fim duk abin da suka gani ana yi a al'adance ko wata ta je ta yi wani iskanci ko ta yi wani rashin kyauta ko rashin mutunci sai su ɗauki wannan riga sai su yaba ba haka bane ba kaga wannan yan titi kenan sai kuma waɗanda yayi suka yaye su su ne waɗanda sun ƙi su bi iyayensu mata a gida su nuna musu yadda ake zamantakewa da mazajen da yadda ya kamata mace kula da mijinta kawai sai tana kallon wasu yayyinta da yadda suke rayuwa da mazajensu da wasu makota da wasu ƙawayenta abin da suke yi shine abin da yake zaka koya a matsayin abin da suke zaman jiwa an gane ko kuma wacce ta sami uwarta ta ta yi watsi da ita ko ba a samu ai ba maraya bane kadai wanda iyayen suka bi suka bashi maraya na gaskiya shine wanda ga iyayen nasa a raye amma sun yi watsi da shi ba ta koyar da shi tarbiyya uwar ta yi watsi da su uban ma ya yi watsi da su kawai abin da ka ɗauka shine ba yaro ci da sha da tufafi kawai shine kulawa da tarbiyya shine kama yaro komai ba haka bane ba to kun ga wannan akwai matsala a cikin sa Allah ta'ala ya tsare mana imanin zaka jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yanzuru Allah ila imra'atin Allah baya kallon dukkanin macen da la tashkuru li zawjiha ba ta yi wa mijinta godiya akan kulawa da yake da ita wa hiya la tastaghni anhu alhali ita din nan babu yadda za a yi ta iya wadatuwa ga barin mijinta ko in kina ganin kin wadata mijinki in ya kawo abinci kake ci kake dafa ko kuwa eh in kuma abin nan ya kama ki kake ci kake da abin nan ki gani rayuwar za ta daɗi ba haka bane ba duk waɗannan ababen jama'a ya kamata mata su dinga kulawa da shi godiya akan falala da kyautatawa da miji kewa mace yana daga cikin abin da ke cewa fa'i cikawa game da abin da ya shafi zamantakewan aure kuma wannan yana daga cikin kyawawan halaye na maza na matan kwarai an gane wannan malama malama Aisha da ta yi sharhin wannan littafin da ta rubuta nisa tana cewa الشكر على الفضل والمعروف من الوفاء yin godiya akan wani falala wani alheri da kyautatawa da aka yi miji a gidan miji yana daga cikin cikamakon biyayya ga miji wa husnul khuluq yana daga cikin kyakkyawan dabi'a kyakkyawan hali wala shakka anna zawja sahibu fadlin ala zawjatihi babu shakka miji ma'abocin falala ne da ɗaukaka akan matarsa fa huwa alqawwamu ala nafaqatiha wa ri'ayatiha shine wanda shari'a ta daura masa tsayuwa wajen kulawa da abin da ya shafi ciyarwa da kuma kulawa da sha'aninta fa idza u'tiya az-zawj ma alayhi ko a'ta az-zawj ma alayhi min haqqi idan miji ya zanto ya sauke abin da ke kansa na haƙƙi na kulawa da matarsa fa'ala zaujati an tu'ti ma 'alayha min shukrin dole ne kaji dole ne akan mata ita kuma ta sauke haƙƙin da ke kanta da yin godiya ga mijinta na irin ɗawaine da yake da ita kai malam in ka samu surukai na ƙwarai haƙƙin ka za su dinga yi a waya suna maka godiya Allah ya ji kan alhaji mamu sarkin haɗi Allah ya gafarta mishi yakan ce wanda ya aure yakka ya taimake ka ba ku ji ba ko ku gane ba ya ce wanda ya aure yakka ya taimake ka ƙwarai ai da da cinta da shanta da tufafinta da komai nata waye zai ɗauki da duniyar waye zai hana ta fita ta je ta nemi wani a waje da bai bukatar sha'awa kai ne a matsayinka na uba ko to sai zama duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya yau an waye gari ya ɗauke maka ya mata yana kulawa da ita a gidansa bai kimshe ka ba kuma da ba ta yi auren ba cika bakon wannan alherin da za ka samu na tarbiyyar ɗanka da bai cika ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda ya kula da yarsa ya mata kyakkyawan tarbiyya ya ba ta ci ya ba ta sha ba ta taɓa yin zina ba har ya aurar da ita za ta zamo mata garkuwa gaba da shiga wuta ba ta gace ka ba sai jama'a mun gane wannan wannan dalilin yasa duk shekara in yayi noma ba wai zakka kawai ba zai ɗibi wani abu na haɗi ya aika wa da kowane miji gidan gidan da take aure shi wannan gashi nan aje a shiga da ainihin wato kulawa wannan jama'a iyaye kenan na gargari waɗanda suka san irin abin da ya dace da ainihin wato kulawa da ainihin abin da ya shafi ya ai kai ko ba a gaya maka ba in dai mahaifin ya zai kira ka ya maka godiya akan kulawa da kake da yarsa na tabbatar wata rana in dai maka wani abu zaka ce ba da kin ci darajar wa baba da mama in banda ina ganin darajar ba in banda irin alherin da suka yi mu da irin girmama da suke yi wallahi da kin ga abin da zan miki ko bai faruwa yawwa amma kullum sai tofin alafi ne kuna iyaye saboda miji baya ba ku wani abu kila dama kun ba shi saboda kwaɗayi ka san akwai iyayen kwaɗayi yi mana su kawai menene yar za ta kawo musu shi ne tunaninsu a to bai ba da wani abu ne a kawo mana sai ba da komi ba ka wannan mijin naki dai to sai dai a hankali ana samu ko ba a samu saboda haka jama'a irin wannan abarin bai dacewa da ainihin wato musulmi a rayuwar shi zama haka kwarai da gaske to bari ku ji sai wannan malamar ta ce والشكر المطلوب كما يكون بثناء اللسان ويكون أيضا بحسن البر والمعاشرة بالمعروف kun ji tsarin godiyar ta ce godiyar da ake nema wanda zai kasance tsakanin miji da mata na farko bi sana'in lisan ya zamto mata tana yaba wa mijinta da bakinta ta dinga faɗin irin kyautata wanda yake mata sannan abu na biyu ta ce wa ya kunu aiban bi husnil bir sannan yana kasancewa da kyakkyawan da'a da biyayya wal mu'asharati bil ma'ruf da kyakkyawan yanayin tsarin zamantakewa kun ji irin gode da ra'ayi wa an yu'addi wa an yu'addi ar-rajula ma alayhi min haqqin wa an talqahu zawjatahu bi shukri wal birri fa inna dhalika yanmi bainahuma al-khayra wal ma'ruf yace miji ya sauke haƙƙin da ke kansa akan matarsa ita ma mace dole ne ta yi biyayya ta kuma kyautata wa mijinta wannan shi zai kai a sami ɗorewa na alheri da kyautatawa a wannan gida da kuma tsarin zamantakewa kai abu huraira ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin imam tirmidhi ya rawaito النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوى لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إن دا زن يؤمرني إن شيء وني يطبنا ووني بسجد إن نبوتا با دا زن يؤمرني إن شيء وني يطبنا ووني سبو لجرم ما ويدنك غيشيشي to da mace ce zan umarce ta ta dinga tsugunawa mijinta tana gaishe shi saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta an gane wannan wannan hadisi ne kuma wanda imam tirmidhi ya rawaito shi kuma yace a babin ma an sami sahabi mu'az dan jabal ya rawaito wannan hadisi suraqah ibn malik ya rawaito aisha ibn abbas da Abdullahi bin Abi Aufa da Talq ibn Ali da Ummu Salama da Anas da Ibn Umar dan ka gane hadisi ne wanda ke mashhuri Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan magana a lafazin Mu'az dan Jabal wanda Imam Ahmad ya rawaito Mu'az ne ya kafar Sham kun san kafar Sham nan kiristoci ne wanda ya rayuwa an gane wannan da kuma ainihin wato wanda suke yahudawa da ya je wannan wuri sai je tadda yadda suke wa sarakunansu ana zuwa ana yi irin yadda ke sarakunan mutum nan a zo a tsuguna a gaban sarki a tsuguna a yi kamar za a yi sujada ana irin wannan gaisuwa ta ban girma ga sarakuna to mu'azu da ya je wannan gari ya dawo sai ce tak aiko in ma girmamawa ce ba wanda ya kamata a yi wa sai annabi Muhammad Mu'azu da ya dawo sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai sai sai ya yi mayafin sa zai tsuguna ga manzon Allah manzon ya ce ma haza ma haza me wannan me wannan an gane wannan ne haka manzon Allah ce ma haza ya Mu'azu me haka me haka Mu'azu qala sai Mu'azu ya ce a kai Sham na je ƙasar Sham ne فوافيتهم يسجدون لأسقف لأسقفتهم وبطارقتهم كي كما ترى يا أنا كنا تقلت أن يمين كل شيء يجي سينا جينا سامو سنا أيهم واتو صبناوا قتراكنا نسو دارهم واتو من يمن ينسو فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك sai na ji a raina cewa babu wanda ya fi cancantan in yi wa wannan sai kai ya rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fala taf'alu kada ku aikata haka to kun ji hujjar mu na cewa ba a tsubuna wa kowa waya ana annabi muhammad fala taf'alu in dai maganan don girmamawa ne yace kada ku yi haka in ji annabi muhammad فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد وأن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها شدارن سا ولي يدنج أبنا ولي ko ya dinga wa wani wanda ba Allah ba sujada da mace ce zan sa ta dinga wa mijinta sujada yace wallazi nafsu muhammadin biyadi yace na ranne da Allah wanda ran annabi Muhammad yake hannunta la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha mace ba za ta taba iya sauce haƙƙin Allah a kanta ba har sai ta sauce haƙƙin da miji yake da shi a kanta walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu ko da zai neme ta ma'ana da zai nemi biyan bukata tare da ita alhali tana kan raƙumi irin nan ɗakin nan da ke kan raƙumi to lallai ta masa biyayya akan haka kada hana shi ina fata an gane wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi an gane wannan haka nan hadisi ne imamu nasa'i ya rawaito daga hadisin hafs ibn ibn akhi daga anas dan malik أنا سماك شيء من ضمن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر بيد أشي واقع ونمتن يصبنا ونمتن ييوا ونمتن سجادة إن جمع ضمن الله ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر إن ذا زي inganta wani mutum ya tsuguna wa wani mutum ko ya rusuna wa wani mutum domin ya gaishe shi لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها da mancizarsa ta dinga tsugunawa mijinta tana mishi gaisuwan ban girma saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta ku tuna a kan yana magana akan biyayyar mata akan wani akan mijin ta dinga godewa miji akan mene yau wajen kada wani ya ce kuma ana magana akan tsuguno ne a sunnar manzon Allah ce ko da masu magirka hanya ce ai fyaɗe yaro fyaɗe babba in dai kai masa yin manzon Allah ya tafi abin da yake so wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzon Allah biyayya to za ku shirya kai kun ma shirya kawai kenan idan ka ɓaure ka ce sai an ƙi ɗin ka yi ne ka ɓata ka halaka Allah ka tsaye mana imani za ka jama'a kun ji wannan hadisi yana da matuƙar muhimmanci jama'a dangane da abin da ya shafi harka ainihin wasu ta zamantakewa fare da gaske don haka ya kuma sha mana kira gare ku ku ji tsoron Allah ku kiyaye wannan sannan akwai hadisi na na Aisha har ila wanda Imam Nasa'i ya rawaito shi tace cewa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyun nasi أعظم حقا على المرأة wasu mutane kakaf a duniya wane ne ya fi girman haƙƙi a kan ƙyamace ba kuke zaman za a ce iyayenta ƙala zauduha manzo Allah ce mijinta eh mijinta ko da yana wasa da ke yana saka miki fuska yana mu'amala da ke kacce dinga daga man murya kina daga mishi hankali kina fufuzga kina wani waye mutu ya tashi duk duniya babu wanda ya fi cancanta ki girmama shi irin wani mijinki mijinkin nan dai mijinki sai na Aisha tambaya tace qultu fa ayyu nasi a'zamu haqqan ko a'zamu haqqan 'ala ar-rajul to cikin mutanen duk duniya kuma waye fi kowa haƙƙi akan namiji in dai mutum namiji ne waye fi girman haƙƙi akan sa kakaf qala ummihi wanda yake mahaifiyarsa eh bare uwa uwa ce malam kaga ba ce babansa ko ba ce mahaifinsa aka ce ummihi mahaifiyarsa an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi zaka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda ya zo don haka mace ba ta taɓa wadatuwa ga barin miji an gane shi yasa malam duk girman gidanku duk yawan motocin babanki duk yawan kuɗinsa a duniya in ba ki da miji kin zama mai sunanki tauyayya kuma ba za ki taɓa samun irin jin daɗin da ake ji na rayuwar duniya wallahi ba mishi kamar yadda kai ma namiji in ka rayu ba mace haka ne ƙwarai sai zama kana tauyayyen hankali kai ma hankali naka ba zai taɓa shiga ba haka ko ba ga Allah Allah ya malam to amma muku ce yayi ba fa balaga bane isa aure ba balaga ba ne kawai baba na balaga a a sai an samu sana'a an sami mukafa'a an samu abin da za a iya rike matar da shi ehe kakka je sati daya sati biya ya kace ka rika da kace sai safe ne ko in ka je ka dinga aiko ta dubu ɗaya duk sati ba a yi ne ga yaran nan da yawa muna gani sai dai iyayen su ci gaba da ciyar da yayan a gidajen mazajen nasu za ka iyayen an zo kada ku dinga gaggawa ai wallahi na mutu yarin ta fito in aurar da ita ai wallahi kowaye ma ya fito a'a wallahi kowaye za ki sha wuya eh kai ba ma za ka sha wuya na ba ki saki daya ki fito don za ki aura wannan kuskure ne a'a a dai nemo wanda ya dace eh ta bakin bahaushen anan ne ake samun wannan cewa kada ka zo ka sayi da akuya talatu na ce maka danga ko to ana ake samu a ba a kula ba kwarai da gaske ana ake samu matsala shi da ma namiji wahalalle ne maganar ka ce ka zauna sai wani ya baka ka bi inuwan can ka zauna a majalisa can ka yi wannan can rayuwar kaskanci za ka yi a cikin mutane mutum maroƙi ba shi da wata ɗabi'a sai roƙo malam kaskantaccen mutum ne a cikin mutane koma bayan mazaje kenan malam duk wanda ke da irin wani ɗabi'a Allah ka tsare mana imanin kada ce na cika zancen da yawa ko to kun ne ji magana ne ake na mene mace ta dinga yin godiya ga ga mijinta malamin imamun da sai ya ci gaba da cewa qala abu abdurrahman malam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasai yace سرار بن مجشر شي ولا مالمي سرار دم مجشر هذا ثقة بصري ولا مالمي أمن تشيني متم قال البصرة هو ويزيد بن زريع يقدمان في سعيد بن أبي عروبة دشيد زريع دشيد يزيد بن زريع أنا قباتت لرواية دسكي وجد سعيد بن أبي عروبة saboda su suna iya tantance riwayar Sa'id ibn Abi Aruba ko da ya samu dudu kashin rayuwarsa kun gane karatun yana maka bayani wannan amana ce ta hadisi Imam Nasa'i yake gaya maka dan yana daga cikin malamai kwararru akan abin da ya shafi sina'a hadisiyya yace li anna Sa'idan kana taghayyara fi akhir umri domin Sa'id ibn Abi Aruba ya canza kashin rayuwarsa ya samu dudu kaman sami'a minhu qadiman fa hadithu sahih wanda ya ji daga abu a sa'id kafin wannan lokacin da ya samu nuru hadisin sa ingantacce ne wa faqahu umar ibn ibrahim ala raf'ihi wannan malami mai suna umar dan ibrahim ya dace da shi wajen daga wannan hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ja'ala mawdi'a sa'id al-hasan al-basri amma isnadin sa sai sa sai ya sa al-hasan al-basri a madadin wani sa'id ibn abi aruba jama'an gane wannan ko Allah ya ku cikin sarki ya samu dace dan haka jama'a kun ji wannan shine ainihin wato ƙarshen wannan hadisi wanda muka karanta hadisi ne ɗari biyu da hamsin da hudu haka ne اوكي التريبي نعم عنده قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خليل بن عمر بن ابراهيم قال حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها شما كنت وانا حديث لك عبد الله بن عمرو بن عاصي النبي صلى الله عليه وسلم yace Allah baya dubi zuwa ga macen da ba ta yi wa mijinta godiya an waqafahu shu'batu ibn hajjaj amma shu'ba yayi tawqifin wannan hadisi zuwa ga ainihin wato al-hasan kenan an gane wannan ko قال حديث الذي به من قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه عن قتاده عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن عمرو قوله شي ما wani irin wani iradin ne wanda ya yi kuma wato gabata an gane wannan ko Allah ba ku isa ke sa da shi daga wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce kuma ya inganta zuwa ga ainihin wato Abdullah bin Amr bin Al-As zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zaka jama'a ku ji wannan hadisi shine ainihin wato daga cikin hadisan da ke nuna wajibcin mace da yawa mace ta godiya akan irin kulawa da ke da ita قال الحديث الذي به خمسين ديار قال اخبرنا علي بن حجر بن اياس قال اخبرنا عيسى بن بن يونس بن يونس قال حدثنا هشام بن عروه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه قالت يلزم شيخ حديث ام غريب ba zai yi kuma karanta ne kuma zargin ba saboda lokacin ya riga ya kure dan wannan hadisi shi kadai zai cinye awa daya za ka lokacin da baro da za a yi sai ku karkata kunnuwan ku sati min ku ku ji labari irin yadda mata ke ba da labarin mazajen su in kai mugu ne haka ta ba da labarin cewa wallahi mijina mugu ne azzalimi ne dukan mutane yake kun ga wannan ciwon ma shi ya ji min lokaci kaza ma ya min targaɗe ce irin su ashan naku irin su ayayawu irin su gayayawu tabbaqawu duk zaka zo kaje da irin miji ce ta miji na Allah ya bambure ni akwai shi da ya shigo gida sai ya ci abinci ya koshi dam ya sha ruwa ya tap daga nan kuma ba komai sai bacci ko ba haka bane mata suna ba da labari game da mazajensu za mu zo mu ji irin tattauna da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da irin abin da aka tattauna Allah mana kudin zaki samu dace kuma za mu kokari wajen fitar da darussa da ke cikin wannan hadisi wannan malamai sun yi da yawa wanda insha Allah ta'ala za mu amfana da shi Allah ta'ala ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada wanda mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana بقاتلنا الخير الله تعالى كبيامنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر اهل غزه عن القوم عن القوم الظالمين وانصرهم على هؤلاء الصحاينه يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اجعل كلمة المسلمين على الحق يا ربنا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله